بسم الله الرحمن الرحيم
Babun wannan babi ne fi kam tusallal mar'atu min as-sal.
tusallil mar'atu a cikin tufafi nawa ya dace a ce mace ta yi sallah
Wa qala ikramatu ikirmatu ya ce law warat da hafi saubin.
da a ce mace za ta lullube jikinta a cikin tufafi Na'am.
la'ajatsuhu da na ga yayi daidai a ce ta yi sallah a ce tufafi ɗaya ne amma ya zama gaba ɗaya jikinta ta rufe ba inda yake ya buɗe sai in ce daidai ne ta yi sallah in ji ikirmatu Na'am. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني قروة عن عائشة قالت da aisha radiyallahu ta'ala an ta ce لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر lamarin da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi sallar asuba ويشهد معه نساء من المؤمنات sai wasu mata daga musulmi su halarci sallar iya asuba tare da shi متلفئات في suna masu مؤمنهن lulluɓa a cikin mayafansu ثم يرجعن إلى sannan بيوتهن su koma gidajensu ما يعرفهن أحد ba wanda yake iya gane su saboda sammakon da ake
babun iza sallafi saubin lahu a alamu babin idan ya sallah a tufafin da yake yana da zane-zane me hukuncin sallar tasa wa nazara ila alamiha ya duba zuwa wannan zanen sanda yake sallah Hmm. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد مم.
قال حدثنا ابن شهاب مم.
عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallama صلى في خميسه لها اعلام ya yi sallah a cikin wani tufafi wanda yake tufafin nan yana da zane yana da zane فنظر الى اعلامها manzala na sallah sai ya dubi zanen نظرة duba ɗaya فلما انصرف yayin da ya sallama قال sai ya ce اذهبوا ku tafi da wannan بخميسه tufafi na wani zuwa abin jahamin واتوني wato sunansa amiru shi abu jahamin din nan Na'am.
amiru ibn huzaifat al-adawi نعم Ah, to ku zo min da tufafinsa abidaniya Na'am.
wanda yake mai dogon zane Hmm.
wato فإذا shi abijan din sunan gari ne نعم sunan gari ne a garin ake saka irin wannan tufafin Mm.
shi yasa ake dangana shi zuwa gare shi ake cewa sa'un ambijaniyo نعم فإنها الحتني آنفا domin wannan rigar ta wannan tufafin nawa ya ta ɗauke min hankali a yanzu daga sallata
وقال هشام بن عروة shahararru wata ya faɗa daga mahaifinsa rukunin zubair daga a- a- wato hala ta sa'a isha Allah ya ƙara yadda gare ta قال a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce كنت أنظر إلى na ألمها kunce na duba zuwa zanenta وأنا في alhali الصلاة ina cikin sallah فأخاف shi أن yasa nake jin tsoron ya zamo ta ɗauke min hankali nake jin tsoron kar ta ɗauke min hankali ashe da abin da zai ɗauke wa mai sallah hankali sanda yake cikin sallah abin a bari ne da kokarin a ga an rabu da shi
باب إن صلى في صوب مسلب babu idan ya zamo ya yi sallah a tufafi wanda aka yi wa zanunnuka أو تساوير ko kuma aka yi masa hotuna هل تفسد صلاته sai a ce sallarsa ta ɓaci ko ko ba za ta ɓaci ba وما ينهى عن da kuma ذلك abin da ake hani daga irin wannan
حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صاحب عن أنس قال ya ce كان كرام لعائشة akwai wani labule na aisha akwai labule na aisha ستر به جانب da بيتها ta rufe wani bangare na ɗakinta da wannan labulen فقال النبي صلى الله Sannan عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce da ita أمدي أن كرامك ki cire wannan labulen naki daga gare mu هذا wannan فإنه لا تزال تساوره ت- تعرر في صلاتي domin lamarin da sha'anin zanen da yake jiki ko sururin da ke jikinsa ba su gushewa suna bijira gare ni suna bayyana gare ni sanda nake cikin sallah a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sake sallar ba bai yanke sallar ba Na'am.
ashe kenan hakan bai ɓata sallah ba illa iyaka sai a ce karahiya ne kawai saboda abin da ke sabotawa daga shagaltar zuciya da wani abu daban Na'am.
wanda ko shi mai sallah su ake zama zuciyarsa ta haɗu waje ɗaya ta haɗa akan sallah
باب من صلى في فروج حرير to wannan babi ne wanda ya salla a cikin tufafi wanda yake a- alhariri an masa ado na alhariri ثم نزعه sannan ya cire shi حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد wato daga baya cire tufafin daga jikinsa Na'am.
to عن ابي الخير Mm.
عن عقبه بن عامر Mm.
قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير na a ukubatu ya ce an bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam kyautar tufafi wanda yake an masa zane da alhariri فلبسه manzo Allah ya sa tufafin فصلى فيه ya sallah a cikin sa ثم sannan انصرف ya sallama فنزعه ya cire نزعا cirewa mai شديدا tsanani كالكارب kamar mai له ƙi gare shi manzo وقال Allah ya ce Ya la mini bayyana haza wa lil muttaqina muttaqina.
wani tufafin bai dace da masu tsoron Allah ba ba tufafi ne da masu tsoron Allah za su sa ba
باب الصلاة في الصوب الأحمر babin hukuncin yin sallah a tufafi wanda yake ja حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا عمر أبي زائدة umar ibn abi zaida ta an amru ibn abi zaida ta an abi qal ra'aytu rasulullahi na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wata rumfa wadda take ja من أدم wadda aka yi ta da fata ورأيت daga بلالا bilalu ya ɗebo ruwan alwalan manzo sallallahu alaihi wasallama na ga sahabbai suna gaggautar wannan ruwan alwalar كما أصاب من wanda ya samu ya samu wani abu ko kaka daga ruwan alwalar da na manzo sallallahu alaihi wasallama وصحبه sai ya shishafe jikinsa da shi neman albarka ومن لم wanda bai يصب samu wani abu daga cikinsa ba sai ya ɗiba ya- ya- ya daga danshin da yake jikin hannun abokinsa wanda ya samu ثم رأيت sannan na ga بلالا bilal ya ɗauki wata sanda ya kafa sandar وقال النبي صلى الله عليه وهرب وسلم to wahar da nabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito في a wani هلا tufafi da ya مشمرا nannaɗe shi daga kafa صلى sai ya sallah wajen wannan sandar yi wa mutane sallah ركعتين raka biyu ورأيت الناس na ga mutane da والدواب dabbobi يمرون suna wucewa daga gaban wannan sandan daga gaban sutura da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa
باب الصلاة في السطوح babu yin sallah akan rufe da kuma sallah akan mimbari da والخشيع yin sallah akan katako ko itace
قال أبو عبد الله a abu abdullahi buhari ya ce ولم يرى الحسن حسن البصري من قال فيما- الجمدي a bisa cewa a yi sallah bisa abu wanda yake sandararre والقناديري ko kuma kaya da aka hada وإن جرى تحتها بول ko da a ce ko ko a yi sallah kan kadarko ko da kadarko hanya waje wanda yake an rufe kamar gada to a yi sallah a sama ko da a ce daga ƙasar bawali na gudana أو ko فوقها sama da ita أو ko أمامها a gabanta إذا كان بين matuƙar dai akwai sutura tsakaninsa da wannan najasar da take gudana ta daga gaba
فصلى أبو هريرة على سقف abu المسجد hurara ya sallah akan rufin masallaci بصلاة الإمام da sallar limai وصلى ابن ashe عمر ya halitta kenan mamu ya zamo yana daga sama liman ne kenan ba daidai a ce yana daga sama ba abdullahi umara ya yi sallah akan wajen da yake raba duk ta rufe shi raba ta rufe shi
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا abu hasan ya ce sun tafi salam na sadin من أي شيء علم daga me aka yi mimbarin manzo sallallahu alaihi wasallam فقال sai salim na sadin ya ce ما بقي بالناس علم مني gaba ɗaya a cikin mutane a yau ba wanda ya rage wanda yake ya fi ni sani
هو من أصل an yi shi القاعدة ne daga itacen wajen da yake sunkuki
عمله فلان wane ne maula fulani kamar ran wance ya yi ga manzo sallallahu alaihi wa sallama وقام عليه رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa kan mimbarin nan yayin حين da أدعى aka yi shi ووضع aka aje masa فاستقبل ya fuskanci القبلة alƙibla ya كبر yi kabbara وقام mutane su خلفه tsaya a bayansa shi yana kan mimbarin ya فقرأ yi karatu a kan mimbarin وركع ya ruku'u Waraka mutane da suke ruku'u a bayansa su suna daga ƙasa shi ko yana daga kan mimbari ثم رفع sannan ya daga رأسه.
kansa daga ruku'u ثم رجع sannan ya dawo لها ya sauko da baya da baya فسجد ya على sauko الأرض ƙasa ya sujjada a kan ƙasa ثم عاد إلى sannan ya koma المنبر zuwa mimbari da ya gama sujjada ثم قرأ summa ya- sannan ya karatu ثم ركع sannan ya ruku'u ثم رفع sannan ya daga رأسه kansa daga ruku'u ثم رجع sannan ya dawo ya لها sauko da baya da baya حتى سجد har على ya sauko الأرض ya sujjada a kan ƙasa فهذا شأنه wannan shine lamarin mimbarin nan da farko da aka yi sai da manzo Allah ya salla akan su dai mutane su gani su koyi sallar daga gare shi قال أبو عبد الله buhari ya ce قال علي بن عبد الله alibin abdullahi ya ce سألني أمر بن حنبل wato alibin al-madini Na'am.
imam ahmad ya tambaye ni رحمه الله allah ya ji kansa hadha daga al-hadith.
wannan hadisi قال Yake- فإنما أردت abinda nake nufi أن النبي صلى cewa الله Allah عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama كان على من الناس yana sama da mutane فلا بأس أن يكون الإمام على من الناس ashe ke na ba laifi an yi kuna imamu ala minan nasi ashe liman inda ya sallah sama ne da inda mutane suke sallah
بهذا الحديث saboda wannan hadisi shine hujja
قال yace فقلت a nace da shi إن سفيان بن an عيينة tsarin rubiyanata كان يسأل عن هذا كثيرا ana tambayarsa daga irin wannan so da yawa مم. ولن تسمعه منه baka taɓa jinsa ya ba da amsa ba قال لا sai imam ahmad ya ce a ban taɓa ji ya ba da amsa ba na tasbanin rubiyanata na cikin malaman shi ibn al-madini ali ibn al-madini da imam ahmad kamar ne na cikin malaman imami shafi'i shi tsarin rubiyanata ya wafata hijira ta ɗari da casa'in da takwas ɗari ɗaya da casa'in da takwas to حدثنا محمد بن عبد الرحيم حد- قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه Wannan وسلم yana cikin ruba'iyatul Buhari. Hadisan da yake tsakanin Buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin mutum hudu ne.
نعم Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama سقط عن فرس ya fado daga dokinsa wata rusa farasihi
فجوش sai ya ساقه zama ya ji ciwo a makyangamarsa او ko كتفه a kafada.
وآل من نساء Wa'ala min nisa'i shahar ya rantse ba zai shiga wajen matansa ba wata guda.
فجلس في مشربة Ya له zauna a wata rumfa tasa درجتها ga من matattakalar da الجنة aka yi wadda ake hawa ga rumfan nan an yi ta ne daga kututturen dabino فأتاه أصحابه sahabbansa suka zo masa يعودونه don su gaishe shi فصلى بهم جالسا ya sallah da su a wannan rumfa alhali shi yana zaune saboda raunin da ke tare da shi وهم قيام alha- su ko suna tsaye فلما سلم yayin da ya sallama قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إنما جعل الإمام an ليتم به sanya liman ne don ai koyi da shi فإذا كبر idan فكبروا ya kabbara to kuma ku yi kabbara وإذا ركع فاركعوا idan liman ya yi ruku'u to kuma ku yi ruku'u وإذا سجد فاسجدوا idan liman ya sujjada to kuma ku yi sujjada وإذا صلى قائما idan فصلوا liman ya قياما sallah a tsaye to kuma ku yi sallah a tsaye
ونزل لتسع وعشرين bayan kwana 29 da rantsuwar da ya cewa ba zai shiga wajen matarsa ba wata guda sai ya sauko ya shiga wajen nasu bayan kwana 29 فقالوا يا رسول sai sa الله ka ce ya rasulallahi إنك آليت ai شيئا rantsuwar da kai cewa wata guda sai an wata guda ba za ka shiga wajen su ba a watan nan Ga shi فقال yau 29 gashi kuma za ka shiga wajen su faƙala sai ya ce إن شهر تسع ai وعشرين wata yakan yi kwana 29 ai wata yakan yi kwana 29
باب إذا أس... إذا أصاب صول المصلي امرأته إذا سجد babu me hukunci idan tufafin mai sallah ya zama yana taɓa matarsa lokacin da ya sujjada idan tufafin mai sallah ya zama yana taɓa matarsa sanda ya sujjada sallarsa sai a ce ta ɓaci ko ko bata ɓaci ba حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت maimuna ta ce كان رسول الله صلى الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi يصلي wasallam ya kasance yana sallah وأنا إذا alhali ina daura da shi وأنا حائض alhali ma ina cikin jinin haira وربما أصابني da ثوبه yawa tufafin sai kan zuba a kaina إذا سجد idan ya sujjada ta قالت ce وكان يصلي على ya kasance الخرج yana yin sallah a kan shimfiɗa ƙarama wanda yake wato an yi ta da kaba نعم باب الصلاة على babu الحسن hukuncin yin sallah a kan tabarma وصلى جابر jami'u ya yi sallah da abu sa'id al-hudari a cikin jirgin ruwa قائما kowanne a cikinsu ya yi sallah a tsaye
وقال الحسن da hassan al-basari ya ce تصلي قائما kai sallah a tsaye abin da yake hukuncinka duk sanda za ka yi sallah kai sallah a tsaye ko da a jirgin ruwa ne an tambayi hassan al-basari ne me hukuncin in za a yi sallah a jirgin ruwa za a yi sallah a tsaye ne ko a yi a zaune sai ce a kai a zaune a tsayen نعم ma lan tashuqa ala ashabika matukar zai zama tsayuwarka ba za ta wahalar da masu koyi da kai ba taduru ma'aha kai kewayo tare da jirgin jirgin idan ka fara fuskantar alƙibla sanda take ya daidai to kuma idan ta yi kwana kai ma sai ka sake kwana ka sake juyowa ka duba alƙibla
wa illa idan ko ya zama tsayuwarka zai wahalar da jama'arka fa qa'idan to sai kai a zaune
حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته ملائكه cewa kakar isaku wato ita ce mulaikatu دعت رسول الله صلى ta الله gaji عليه manzo sallallahu alaihi وسلم wasallama ga abinci سنعته له da ta aikata saboda manzo sallallahu alaihi wasallama فاكل منه manzo Allah ya ci daga wannan abinci ثم قال sannan ya ce قوموا fali فلأصلي usalli لكم ku tashi in muku sallah قال انس Anas ya ce فقمت الى هسير لنا قد sai da tashi صدع zuwa wajen tabar mata mu da yake ta yi tsufa eh, ta tsofe ta yi bakikirin من طول ما لبس saboda an daɗe ana zama a kansa an daɗe ana zama a kansa ونضعته بماء sai ne ya fa masa ruwa فقام رسول manzo الله Allah صلى الله sallallahu alaihi عليه wasallam ya وسلم tashi وصففت wala kima wara suka yi sauri da maraya a bayansa wato anan yin wato nasba masa mafulun ma'ahu ya fi Na'am.
yadda ɗazu da safa aka karanta a farida ko tunda lamiri ne na rafa wanda yake mutasili نعم gashi ba a yi ba a yi fasalu ba da mufassili نعم to shi yasa anan a ce a yi adafi ba daidai ba ne wajen wasu malaman wasu kuma suka ce a daidai ne amma da rauni kwarai da wasu yudi da za a fari da yana faɗa cewa ba daidai ba ne ma shi yasa dole a yi nasara a nan da sabar ƙolu ma'abu
والعجوز من ورائنا ruwa tana bayan ita umu mulaikatu eh, ita mulaikatu ita mulaikatu tana daga baya ita kaka anas ce shi yasa ke cewa tsohuwar tana bayan mu
فصلى لنا رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana sallah ركعتين raka'a biyu ثم انصرف sannan ya juya ya sallama
باب الصلاة على الخمرة bayan yin sallah bisa shimfiɗa حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت mai nuna matan manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce كان النبي صلى الله manzo عليه وسلم sallallahu alaihi يصلي على wasallam الخمرة yana yin sallah akan shimfiɗa
باب الصلاة على الفراش babin yin sallah bisa babbar shimfiɗa kumratu shimfiɗa karama wadda kamar bata haura sallar mutum ɗaya ba نعم firashi ko shimfiɗa sosai
وصلى أنس على فراشه ko shimfiɗar da ake kwanciya ma a kai kamar kumratu ko shimfiɗa ce dama wadda kawai an tanade ta don zama ne ko sallah نعم bata isa a ce an kwanta a kai ba نعم anas ibn malik ya yi sallah akan shimfidarsa
وقال أنس anas ya ce كنا نصلي مع النبي mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama فيسجد أحدنا wani ɗayan mu yi sallah bisa tufafinsa
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضري مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce كنت أنام بين na يدي kasance nakan yi bacci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ورجل- ورجلاي في قبلته alhali kafafuna suna wajen alkiblarsa inda zai sujjada فإذا سجد idan ya sujjada لمزني sai yakan dan shure ni dan janye kafar idan zai sujada sai shure ni dan janye kafa inda zai sujadar kenan فقبضت رجلي sai in janye kafafuna فإذا قام بصرتهما idan ya miƙe tsaye sai in mayar da kafafuna in miƙe su
قالت ta ce والبيوت يومئذ sannan gidaddajin mu ɗakunan mu ليس فيها مساوي ba fitulu ba ba fitulu
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه عن عائشه أخبرته a cewa aisha ta ba shi labari in ji urwatu ibn zubairi ان رسول الله صلى cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah وهي بينه وبين القبلة alhali tana tsakaninsa da alƙibla على فراش اهله yana yin sallah bisa shimfidar iyalinsa ادرار الجنازه ya ta kwanta irin yadda janaza take kwanciya a gaban wanda zai mata sallah irin yadda gawa take kwanciya ake ko ake kwantar da ita a gaban wanda zai mata sallah
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن إراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah وعائشة مترة بينه وبين القبلة alhali aisha ta kwanta tsakaninsa da alƙibla على الفراش tana kan shimfiɗa الذي ينامان a- عليه wanda suke bacci a kansa da ita da manzo sallallahu alaihi wasallam
باب السجود على الثوب fi shiddatil hari babu cewa idan akwai zafi kwarai ba laifi a ɗora tufafi don a sujada a kansa وقال الحسن hassan basari ya ce كان القوم sabai يسجدون sun على kasance sukan yi الإمامة sujada a kan rawani ko والقلنسوة hula ويداه ko mutum ya sujada alhali hannayensa suna cikin hannun rigarsa saboda tsananin zafi in zai dora sai ya dora ya zama a kan hannun rigar saboda zafin ƙasa
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال anas ibn malik ya ce كنا نصلي مع mun النبي kasance muna صلى الله yin عليه sallah وسلم.
tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama فيضع أحدنا طرف الثوب a ɗayan mu ya aje gefen tufafi من شدة الحر saboda tsananin zafi في مكان السجود ya sanya shi gefen tufafin inda zai ɗora goshinsa in yi sujada
باب الصلاة في النعال babu hukuncin yin sallah a cikin takalma
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شوبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك ya ce na tambaya na sauna malik allah ya ƙara yadda a gare shi أكان النبي صلى الله عليه وسلم manzo allah يصلي sallallahu alaihi yakan عليه yi sallah a cikin takalmansa yakan yi sallah a cikin fadansa قال نعم ba ana sai ce kwarai yakan yi
باب الصلاة في الخفاف ashe yin sallah cikin takalmi ba haramun ba ne amma in an tabbatar da tsaftarsu an Na'am.
tabbatar da tsarkinsu Na'am.
Eh, malamai suka ce al'adar musulmi ta gudana daga baya saboda gudun ka a ƙazanta inda ake sallah da cewa akan tuɓe takalma ne in za a yi sallah wanda wannan an samu kamar ijima'i na musulmi akan haka duk inda mutum ya je zai ga ba inda ake shiga masallaci da takalma a ce za a yi sallah tubewa ake ko da inda za a yi sallah tube takalma ake wannan don gudun kazanta ne ko kada a kazanta inda za a yi sallah Ah, shi yasa mara ahu muslimuna hasanan fa hawa inda lahi hasan to باب الصلاة في babin الخفاف sallah a cikin ah, takalmi ah, sau ciki حدثنا آدم قال حدثنا شوبة عن العامشي قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارثي Mm.
قال رأيت جرير بن عبد الله ya ce da aka zare zabar abdullahi bajali ya yi bawali ثم توضأ bayan ya yi bawalin ya yi alwala ومسى على خفيه ya shafa bisa hufofinsa ثم قام sannan ya tashi ya فصلى yi sallah فسئل aka tambaye shi فقال رأيت النبي صلى ya الله ce عليه ai, na ga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama صنع مثل هذا ya aikata yadda kuka ga nayi ya yi yadda kuka ga nayi din nan
قال إبراهيم ibrahim ya ce فكان wato ibrahim يقول naha'i ya ce wannan magana ta jariru tana kayatar da su domin shi musuluncinsa me ya ce li'anna jariran لأن جرير كان من آخر من سلم man aslama domin jariru yana cikin ƙarshen waɗanda suka musulunta ya musulunta ne bayan an saukar da ayar suratul ma'ida shi yasa ashe shafa bisa hufi tabbatacce ne ba masuhi ba ne ba mansuhi ba shi yasa ba kamar yadda shi'awa suke riyawa cewa ai shafa bisa hufi babu shi ba to
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سلم أبو أسامة عن الأعمشي عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شوبة قال mugiyar tun shubata ya ce وضعت النبي صلى الله عليه na kawo وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam ruwan alwala فمسى على ya خفيه shafa bisa hufofinsa وصلى ya sallah a cikin hufofin
باب إذا لم يتم السجود babu idan mai sallah bai cika sujjadarsa ba أخبرنا سلت بن محمد me hukuncinsa أن Mm.
واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا huzaifa سجوده.
ibn al-yamani ya ga wani mutum baya cika ruku'unsa ko sujjadarsa فلما قضى صلاته yayin da shi mutumin ya gama sallarsa قال له sai حذيفة huzaifa ya ce da shi ما صليت wannan sallar da kai ba sallah ba ce kai kan ba kai sallah ba kala yace abu wa'il yace wa asibu kala ina zaton huzaifa ya ce da mutumin law mutta mutta da a ce ka mutu kana irin wannan sallah to ka mutu ba bisa addinin annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba bisa tsarin sa ba
babun yubdi fa aihi wa shi yujadi yasa yadda dabarani ya ruwaito a hadisi marfu'i daga Anas ibn Malik daga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ke fada wanda duk bai cika tsoron Allah a sallarsa ba bai cika ruku'u ba bai cika bai cika sujjada ba to za ta fito daga gare shi alhali tana baki kirin mai duhu tana cewa Allah ya tozarta ka irin yadda ka tozarta ni har inda ta kai in- inda ta je inda Allah ya nufi ta je sai a naɗe ta yadda ake naɗe tufafi tsoho a jefo masa a ce ga tsayarka da me za a yi da ita ba irin ta ake nema ba to
babun yubdi fa aihi babin cewa mutum ya bayyana damatsinsa wa yujadi wato ya buɗe su kada ya haɗe haka ya nisanta su a yayin sujjada
أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضرة Mm.
عن جعفر عن عن ابن هرمزة عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه Ya وسلم maza Allah sallallahu alaihi wasallama كان إذا ya صلى kasance idan zai sallah idan yana sallah فرج بين يديه yakan buɗe tsakanin hannayensa حتى يبدو بيار إبديه har bayaru dai farin a- hamatarsa ya bayyana hasken hamatarsa ya bayyana وقال الليث laifu ya faɗa حدثني جعفر بن ربيعة نحوه "Mm, jafarun rabi'ata ya min hadisi kamar wannan jafarun rabi'ata ya min hadisi kamar wannan
باب فرل استقبال القبلة babin falalar fuskantar alƙibla يستقبل بأطراف رجليه ya القبلة fuskanci alƙibla da gefen ƙafafunsa
قاله أبو حميد abu humaidi ya faɗi wannan عن النبي صلى الله daga عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن بن سعيد bin sa'adin an maimunin siyahin an anas ibn malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce من صلى صلاة wanda ya salla irin sallan nan da muke واستقبل ya fuskanci alƙibla da muke fuskanta وأكل ya ci زبد abin da muka yanka ذلك to المسلم wannan ya zama musulmi shine ya amsa sunan musulmi الذي له ذمة wanda alkawarin Allah wa zimmatu rasuli da alkawarin manzo sallallahu alaihi wasallam suka tabbata gare shi فلا تكفر الله في ba kowa cewa za ku warware wa Allah a alkawarinsa wanda duk yayi haka sunansa musulmi wajen Allah sunansa musulmi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kan ku ku ce ai ba musulmi bane balle haku kai ga jallin taba shi cewa ai za ku taba ba wanda ba musulmi ba yayi haka
حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الدويل عن انس بن مالك قال قال shi ma dai رسول الله wannan yana cikin صلى الله عليه وسلم ruba'iyatul buhari نعم hadisan da suke isnadin mutum hudu ne tsakanin buhari da manzo sallallahu alaihi wasallam kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce امرت ان اقاتل الناس an umarci in yaƙi mutane حتى يقول har sai sun yarda cewa ba wanda ya cancanci a bauta masa in ba Allah فاذا ba قال in sun faɗa haka sun yarda da haka وصلوا suka yi sallah irin sallar da muke واستقبلوا قبلتنا suka fuskanci alƙibla da muke fuskanta suka yi yanka irin yankan da muke فقهر من علينا kankana rumar alina da ma hakika jinnan su ta haramta gare gare mu ba daidai mu ce za mu taɓa su ba daidai ne ba mu ce za mu taɓa su وامواله haka nan dukiyoyinsu sun haramta gare mu الا sai ko da بحق haƙƙinta وحسابهم على الله hisabin suna ga Allah da abin da suka yi sa koma ga Allah zai musu hisabi a kai
وقال ابن ابي مريم أخبرنا يحيى حدثنا حميد حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياح عن أنس بن مالك قال.
ميمون بن سياح يأتي بأنس بن مالك قال يتي يا ابا حمزه يا أبا حمزة وما يحرم دم العبد ma yi harimu da mal'abdi me yake sa jinin bawa ya zamo ya haramta kada a ce za a taɓa jininsa وما له da menene yake haramta dukiyarsa kada a ce za a taba dukiyarsa فقال sai sai dina anas ibn malik yace من شهد الله wanda duk ya tabbatar cewa ba wanda ya cancanci bauta masa in ba Allah ba واستقبل ya fuskanci alƙiblar da musulmi suke fuskanta ya yi sallah irin sallar da musulmi suke ya ci abin da musulmi suka yanka هو to المسلم wannan ya zama musulmi lahu ma lil muslimi duk haƙoƙin da musulmi yake da su shi ma yana da su وعليه ما على duk abin da المسلم ya hau kan musulmi shi ma ya hau kansa
باب قبلة أهل المدينة babin alƙiblar mutanen madina وأهل الشام da kuma mutanen sham da والمشرق wanda suke gabas laysa fil mashriqi wala fil maghribi qiblatun dangane da mutanen madina ko mutanen sham alƙiblar su ba gabas take ba bayan ma take ba bari kudu take
liqaulin nabi sallallahu saboda annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam ya ce la tastaqbilu qiblata bi kan ku ce ga'idin za ku fuskanci alƙibla da gaidi an bawli ko bawli walakin sharu sai dai in za ku yi gaidi ko za ku yi bawli ku dubi gabas ko ku dubi yamma حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم annabi قال sallallahu alaihi wasallam ya ce اذا اتيتم in kun الغائط je tsuguno فلا kan ku تستكبروا ce za ku القبلة fuskanci alƙibla ولا kan ku ce تستدبروا za ku bata baya ولكن شاركوا sai dai ku dubi gabas ko ku dubi yamma dangane da mutanen madina kenan ko wanda suke a ku- a hukuncinsu نعم sun sun dubi gabas ko sun dubi yamma to sun kauce wa alƙibla
قال ابو ايوب abu ayyub al-ansari yace قدمنا sai الشام muka je sham فوجدنا مراهيض muka samu wasu ban ɗakuna بني القبلة an gina ta tana fuskantar alƙibla in ka shiga zaka na dole sai ka fuskanci alƙibla وننعرفوا shi yasa in mun shiga sai mu dan kauce ko kaka dan ya zama dai ba mu fuskanci alƙiblan gaba ɗaya ba ونستغفر ko mu ringa الله neman gafara Allah tabaraka wa ta'ala shi Abu Ayyub al-Ansari a fahimtarsa da fahimtar wasu cikin sahabbai da malaman da suka zo daga baya wasu malaman cikin malaman da suka zo daga baya cewa hani daga fuskantar alƙibla a bawali ko gaidi ya ɗau umumi Na'am.
ko da a cikin gari ne ko da a ban ɗakuna ne ba sai lalle a waje ba amma wasu malaman kamar malikawa kamar shafi'awa suka ce a'a fahimtar nan ta abu ayyuba ba haka abin yake ba نعم Ah, inda aka ce ka absanta alƙiblar nan in a waje ne amma ba a cikin gari ba ba a cikin gari ba to وعن الزهري an karɓo daga zuhuri انا عطاء daga ada'u ya ce na ji a ba a yi roba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan kamar wanda ya gabata a baya
باب قول الله تعالى babu faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala واتخذوا من مقام ابراهيم ku riƙe wurin da za ku ringa yin sallah in kun gama ɗawafi daidai wajen makamin ibrahim in kun gama ɗawafi ku yi sallah daidai makamin ibrahim a yi sallar nan daidai makamin ibrahim a malamai suka ce an fi son haka ne amma raka ta ɗawafi a iya yin ko ina a cikin harami
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت القر- بال- بالبيت al'umrata عمرة mun tambayi abdullahi bin umara daga mutumin da ya zo da umra sai ya ɗawafi da ka'aba
ولم يطف بين الصفا والمروة amma bai yi sa'ayi ba tsakanin safa da marwa حياتي امرأته daidai ne ya sadu da matarsa فقال sai abdullahi umar ya ce قدم النبي صلى annabi الله sallallahu عليه alaihi wasallam وسلم ya zo طاف بالبيت ya yi سبعا dawafi da kaba sau bakwai وصلى خلف ya yi المقام sallah bayan makam ibrahim raka'a biyu وطاف بين الصفا yana gamawa sai ya je kuma ya sa a yi tsakanin safa da marwa وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة hakika kuna da koyi kyakkyawa game da manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da manzo Allah ya ku yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawafi nan bai koma gida ba sai da ya je ya sa ai shi yasa me yasa ɗayan ku zai ce shi in ya dawafin nan ya koma gida har ya sadu da iyalinsa bai riga ya yi sa'ayin ba ai ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba
وسألنا جابر بن muka عبد da mai الله Jabir ibn Abdullahi shi فقال ma da ya ce لا يقربنها kai ya ce zai sadu da matan nan tasa تعدوه بين sai ya yi الصفا sa'ayi والمروة.
tsakanin safa da marwa حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن انس عن سياف قال سمعت مجاهدا قال آه، اوتي ابن عمر Mm.
فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة an je wato an saifin daga saifin sulaimana Mm.
an je wajen a- a muj- a mujahid kala ya ce samitu mujahid na ji mujahid ya ce an zo wajen abdullahi umar aka ce da shi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiga ka'aba فقال ابن عمر abdullahi umar ya ce فقبلت sai na taho ina sauri da in samu manzo Allah yana cikin ka'aba in ga mai annabi والنبي صلى الله ina kafin zo ai annabi ya riga ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fito واجد بلالا قال sai na samu bilal yana tsaye tsakanin kofar ka'aba فسألت sai na بلالا tambayi bilal wanda shi da shi manzon Allah ya shiga فقلت na ce اه صلى النبي annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a cikin ka'aba قال sai نعم bilal ya ce kwarai ركعتين ya yi raka'a biyu بين ساريتين tsakanin al'amudai biyu اللتين على يساري wanda suke daga hagu إذا دخلت idan ka shiga in ka shiga to akwai al'amudai biyu da suke daga bangaren hagunka نعم to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla tsakanin su sun makaraja sannan kuma ya fito ka sallafi wajen ya salla a gaban kaba a gindin kaba na wata raka'a biyun dai
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عداء قال سمعت بن عباس قال yace Abdullahi Abbas yace لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Ka'aba دعا في نواهيه كلها yayi addu'a a sassan Ka'aba ba inda bai tsaya yayi ad- addu'a ba ولم يصلي amma bai sallah ba inji Abdullahi ibn Abbas حتى خرج har منه sai da ya fito daga Ka'aba فلما خرج yayin da ya fito daga Ka'abar ركع ركعتين anan ne nafila ya sallah raka'a biyu في قبل a الكعبة gindin Ka'aba وقال yace hadhihi alqiblatu ita Ka'aba nan ita ce alqibla shi yasa ashe ba a shiga ciki a sallah ba Eh, wannan an samu sabanin ruwayo نعم aka ce shi bilalu da ya ce ai annabi ya yi da shi aka shiga Na'am.
abdullahi bin abbasin ba da shi aka shiga ba shi yasa ruwaya bilalu ita ce a gabatarwa shi yasa ai nafila a cikin ka'aba wajazat sunnatun fiha wa fil hijri li ayyi li li ayyi jihatin yanda ya, wannan mai mutasar ya kawo ai nafila a cikin ka'aba na'am ba farilla ba kuma nafilan nan da za a cikin ka'aba ko ina ma a iya fuskanta a yi ko ina ma ka iya fuskanta ka yi a iya yin nafila kuma a cikin hijiro amma li jihatiha نعم nan aka ce sai dai ka dubi inda ka'aba take kaka ce za ka dubi wani bangaren to a yi nafila a cikin hijiro isma'ila amma farilla ce malamai da yawa cikin su akwai malikawa malikawa suna ciki suka ce ba a yi farilla a cikin hijiro isma'ila ba to lam nasib tashi wa tawjuhi nahwa al-qiblati haythu